أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم barkan mu dai da ƙara saduwa a darasinmu na hadisi da muka tsaya a hadisi na biyu da jibrilu yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala akhbirni anis sa'a bayan mun gama da tambayoyi guda uku da ya fara mai akhbirni anil islam akhbirni anil iman akhbirni anil ihsan yace mai akhbirni anis sa'a jibril yana tambayan annabi da har yanzu to ka bani labari akan tashin kiyama as-sa'a sai annabi yace mai mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wannan tambaya da kake yi wanda ka tambayan da kai din sa'il din ban fi ka sani ba wanda ake tambayan bai fi wanda ya tambayan sani ba dama kullun yawanci kama jaratil ada wanda yake tambayan shine bai sani ba wanda ake tambayan kuma shine ya sani inda su'al din bai zama na ikhtibar ba inda ya zama to su'al din tambayan sani ne yawanci ana tambayan wanda ya sani kaga mas'ul al-asl ya zama to a'lam min as-sa'id to amma a wannan qadiyan sai annabi yake gaya mai mal mas'ulu anha bi a'la min as-sa'il ni din da ake tambayan ko kai din da kake tambayan baka fi ni ni din da ake tambaya sani ba akan lamarin sa'a to shi lamarin sa'a na tashin kiyama yana daga cikin wasu abubuwa guda takwas wanda Allah ya boye su bai sanar da kowa ba ya zama ya keɓantu da sanin wa'inna abubuwa malamai suna cewa inna Allah akhfa thamaniyatan fi thamaniya akwai wasu abubuwa guda takwas wanda Allah ya ɓoye su a cikin wasu abubuwa guda takwas ɗaya daga cikinsu wannan shine na lamarin as-sa'adi kaga lamarin tashin kiyama babu wanda ya san shi gaba ɗaya ba wanda ya san lokacin shi sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai annabi ma kaga an tambaye shi amsan da ya bare ce mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il kai da kake tambayan da wanda ni da kake tambayan duk ɗaya muke Allah ne kadai ya san wannan amsan wannan tambayan lokacin tashin ranar tashin kiyama sai na biyu kuma kamar lailatul qadri kaga lailatul qadri ba wanda ya san Allah ya boye ta a cikin kwana goma ƙarshe na watan ramadana ba wanda ya san wane dare ne a ciki sai dai a ta gaya maka alamomi tana goman ƙarshe iltamisuwa fil autar in ji annabi ku ta kirdadonta a cikin autar wato 21 23 25 27 musamman 27 to autar ɗin kaga anan ne Allah ya ɓoye su sai na biyu kuma sa'atul ijaba a sulusul lailil akhir akwai wata sa'a ɗin da ubangiji in dai bawan shi ya tambaye shi ko ya roƙe shi a wannan sa'an addu'an da duk abin da zai roƙa karɓaɓɓe ne yana cikin sulusun lailil akhir sulusin ƙarshe na dare to daidai wannan lokacin shi ma Allah ya riga ya ɓoye shi bai sanar da kowa ba sai na hudu kuma ismullahi azam Allah bai sanar da wani ba wanda ya san ismullahi azam sai Allah shi kaɗai kuma kowanne a cikin wa'innan yana da hikimomi me yasa ba sanar ba kaga in Allah yana da ismullahi azam in aka sanar da kowa ita kaga sauran asma'ullahi husna din wa zai kira Allah da su babu ta rike ismullahi azam din ne kawai na hudu kenan sai na biyar kuma sa'atul ijaba wanda take cikin ranar juma'a Allah bai sanar da wani wannan lokacin ba saboda me yasa saboda da adam ya zamanto yana bibiyar lokutan alheri dukkan su in an ayyana lokaci an ce karfe kaza ne da minti kaza to kowa zai shagala ya yi ta ayyukan shi ko ya ta sana'an shi ko ya ta wasan shi har sai dai karfe kaza da minti kaza din sun yi sai zai fara addu'a kaga kuma sai sab'ul masani su ma Allah ya boye su a cikin alqur'ani sai kuma hafizu ala salawati was salati lusta salatu lusta ita ma Allah ya boye ta a ciki a cikin guda biyar din nan ba a san wacce ce salatu lusta ba sai dai ijtihadin malamai wannan ya ce ma wannan ne wannan ya ce kaza ne to haka dai lamarin su guda takwas wanda Allah ya boye su bai sanar da su ba daga ciki wannan sa'a din sai kuma wali Allah ya boye shi a cikin majoratin musulmi bayan da za ka yi ka gane cewa wanne ne wali saboda in ka gano wanne ne wali ka gano wanda ba za ka yi fada da su ba sauran za ka yi ta wulakanta su ka raina su kenan sai Allah ya ɓoye su a cikin bayan Allah yanda ba za ka gano wanne ne waliyin ba sai dai kai ta bin alamomi kuma ya zamanto za ka girmama duk wani bawan Allah ma da ka dinga jin tsoro ko kar shi ma ya zamanto ɗaya daga cikin waliyan ne to kaga wannan su ne abubuwa guda takwas ɗin wanda sa'a tana ciki tashin kiyama a ƙur'ani in ubangiji yana magana akan sa'a akwai marahil ɗin da yake yi magana akai wannan ya zamanto ana magana ne akan kaza sai a kawo maganar sa'a na farko misali alƙur'ani yakan yi magana akan tashin ƙiyama cewa ita wata babbar rana ne rana ce babba wanda take tattare da abubuwan ban tsoro a cikinta to nan kaga wannan maganan Allah yakan ce inna zalzalata sa'ati shay'un azimun Ubangiji anan yana magana akan abin da ya shafi tashin kiyama amma akan girmanta ne da ababen tsoro da suke tattare da ita. Yakan yi magana kuma akan inda cewa lamarin tashin kiyama arna ba su yi imani da shi ba. Kaga arna sukan cewa ƙalar na kafaru la tati na sa'a. Arna suna cewa a su babu wani abu a sa'a ba wani abu sunan shi tashin kiyama. Allah ya ce ka gaya musu ƙul ya Rasulallahi bala lallai akwai tashin kiyama wa rabbi kuma ka rantse da Allah la tatiyannakum za ta zo ta same ku ita ranar tashin kiyama ce kuma inda suke shakka akan lamarin tashin kiyama har yanzu ubangiji zaka ji yana cewa walaina zaqnahu rahmatan minna min ba'di darra amassatu la yaqulanna hadha li wa ma azunnu as-sa'ata qa'imah Ubangiji yana faɗin sifofin wasu daga cikin mutane cewa in in an ba shi wani ɗan alheri kaɗan sai rungumi wannan alherin ya ce ai nashi ne wannan da ƙoƙarin shi da basiran shi ne ya samu kuma baya tsammani ma akwai wani abu sunan shi ranar tashin kiyama wato anan an rattaba abubuwan ne in ka samu alheri malamai za su gaya maka haƙoƙin da yake tattare da wannan alheri cewa ka yi kaza yana da kyau za ka samu lada ranar tashin kiyama ko kuma in baka ba masu wani haƙƙinsu ba ranar tashin kiyama Allah zai kama ka to da aka gaya mai hakan ne sai ce ma azunnu sa'ata qa'ima sai ya maida maganan ma kai bana ma tsammani akwai wannan ranar dan haka malam kawai ka bar ni da alheri na ko da kuɗi na in je in cika yana to kaga wannan wata marhala ne wanda Allah yake magana da wasu irin mutane su wayannan mutanen shakka suke yi ko kuma a ƙaryatawa suke akan lamarin tashin kiyama sai Allah ya gaya musu irin wannan magana akwai amsan da Allah yake ba su zaka ji yana cewa inna sa'ata atiyatu la raiba fiha ma'ana ga mai shakka ake yi ma magana nan a ce in yana shakka a sa'atu ita ranar tashin kiyama Allah ya kawo inna na taukidi a karfafi magana inna sa'ata atiyatu la raiba fiha ko kuma inna sa'ata la atiyatun hadda lamul qasam la din rantsuwa bayan inna na taukidi wanda dama ka san su wa'innan ahruf din ba sa shiga jikin sai abin da ake shakkan shi inna na taukidi na karfafan magana da lam din rantsuwa ba sa shiga cikin magana sai maganan da ake shakka akan shi ko kuma maganan da ake inkarin shi al-asli in kaga mubtada da khabar yazo yana zuwa ne akan ana magana da wani wanda yake khaliz zihn mai ma'anan khaliz zihn shine wanda bai san abu ba za ka gaya mai kaza kaza ne kaga ka lura da shi cewa shi Khalid Zain ne bai san abun ba sai ka gaya mai akwai kuma shak mutumin da yake shakka akan lamarin abu misali wanda bai san lamarin tashin kiyama ba zaka ce mai as-sa'atu atiyatun ranan tashin kiyama wata rana ce tana nan tana tafe kaga wannan Khalid Zain kai amfani da mubtada da khabar ko kuma musnad da musnad ilai amma mai shakka shine zaka ce mai inna sa'ata atiyatun ka sa mai inna na taukidi kana ƙarfafan magana aya cire shakka ba ba abun shakka ba ne ranar tashin kiyama tana zuwa in kuma kaga inkarin shi yayi ba ba shakka ba ne musu yake to sai ka ce mai inna sa'ata la'atiya fasfahi safal jamil sai kai ƙara taukidin bayan inna sai ka saka lamul qasam la'atiyatun har da rantsuwa a ciki to kaga wannan lamarin tashin kiyama ana magana ne kowanne da irin nau'in shi wayannan sun ƙaryata ubangiji ga abin da ya ba su amsa wannan yana shakka ga abin da Allah ya bashi ya gaya mai sai kuma wa'inda su ba wai ba wai lamarin bane suke tambaya ko suke musu ko suke ƙaryatawa su suna tambayar lokaci ne kaga su wata marhala ne da ta wuce marahil din da suka wuce na farko ana maganan wanda bai san lamarin tashin kiyama ba Allah ya bashi labari yake cewa akwai ranar tashin kiyama kuma tana tattare da ababen tsoro yace fadin cewa inna zalzalata sa'ati shay'un azimun na biyu kuma mutum ne mai shakka ko kuma arna da suka musu suka yi musu ba ranar tashin kiyama suka karyata Allah ya ce bala akwai ta wa rabbi latatiyannakum ka rantse musu da Allah cewa za ta zo ta same su sai marhala na uku an tabbatar da magana an kawar da shakka an yi raddi ma mai musu mai inkari sai kuma wanda suke tambaya su akan lokaci ne su watakila sun yarda akwai ranar tashin kiyama amma yaushe za ta zo shine zaka ji wa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha yaushe ne za ta zo ayyana mata yaushe za ta zo to sai Allah yake gaya musu yake gaya ma annabi ka gaya musu قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو علمها سنن wannan lokacin da za ta zo ita ran tashin kiyama inda rabbi yana wajen ubangiji na shi kadai ya sani la yujalliha ba zai bayyana ta ba sai lokacin yayi shi kadai ya san lokacin da ya kamata a bayyana haka ji suna cewa yasalunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntaha ai muntaha ilmiha ila rabbika makoma sanin yaushe ne lokacinta yana komawa ga Allah ne kaga wayannan suna tambaya ne akan lokaci Allah ya ce a ka ce musu ni kadai na san wannan amma kuma dai daga cikin alamomi da Allah ya gaya mana nata bai faɗi lokaci ba amma ya faɗi wasu alamomi da wayannan alamomin zaka gane cewa eh ga tashin kiyaman nan ta kusa to banda alamomin kaji a alamomin ne Allah yake cewa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a ashratuha ay ashratuha alamatuha jaa'a sun zo alamomin tashin kiyama duk sun zo to tunda alamomin sun zo kaga tashin kenan ya kusa shi yasa tunda ya kusan zaka ji Allah yana cewa iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar iqtaraba lokacin tashin ya kusa aka ji Allah yana cewa har yanzu wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba wa ya gaya maka ka sani ko kuma as-sa'atu ita ranar tashin kiyaman takunu ta zamanto qariba ta kurkusa sosai aka ji Allah har yanzu yana cewa wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab lamarin tashin kiyama fa suna ganin shi kaman da nisa ne a baya da nisa kaman kyaftawan ido ne kawai nan da nan sai ga an tashi ran tashin kiyama haka ita alamomin kuma zaka ji innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban mutane suna dauka irin ran tashin kiyama a da saura sosai basan alhali abun kurkusa bane gashi to kaga wannan duk ayoyi ne wanda suke magana akan tashin kiyama wanda sun zo a alkur'ani da marahil ɗinsu marhalan inda ake faɗin suwaye suka ƙaryata suke musunta marhalan inda wayanda suke shakka a ba su amsa a kai marhalan inda wayanda suke tambayar lokacinta Allah ya ce a masaniyan yana wajen shi ne shi kaɗai amma ga alamomi alamomin tashin kiyama wanda shi ma a wannan hadisin da muke tare da shi jibrilu da annabi ya ce mai mal mas'ulu anha bi a'la min as-sa'il sai ce mai akhbirni an amaratiha to ka gaya mun alamominta tunda ita ɗin saninta da lamarin da ya shafi lokacinta ba wanda ya sani sai Allah to me alamomin akhbirni an amaratiya sai fara gaya mai wasu alamomin wanda alamomin suna nan da yawa wasunsu malamai sun kasa su alamat sughra wasu malamai sun mai da su kuma alamat kubra akwai alamomin tashin kiyama ƙanana akwai kuma alamomi manya wanda in dai ka gansu wa'innan to ka tabbatar dama tashin kiyama ta riga ta kusa kuma kusancin tambawai can mai nisa ba ne saboda shi kan shi zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama alama ne na tashin kiyama shi kan shi zuwan annabi to kaga yau kuwa da fakewan annabi sallallahu alaihi wasallama shekaru nawa amma tun lokacin da ya zo alama ta bayyana cewa tashin kiyama ta kusa aka mai wahayi iqtarabati sa'atu to kaga lallai lamarin kiyama ta kusa kenan sai jibrilu yake cewa yake tambayan shi akhbirni an amaratiha to ka gaya mun me alamominta da amaru da amaratu duka lugatan sune al'alama alama shine amara to akhbirni an amaratiha amaratiha jam'in alamominta sai fara gaya mai alamomin banda wannan alamomi da ya gaya mai akwai wasu alamomi wanda Ubangiji ya saka su a matsayin dalilai da shaida da alamomi na tashin kiyama, kamar yadda muka ce akwai sugura akwai kubra. Annabi yana cewa wani hadisi, wani ya tambaye shi akan lamarin tashin kiyama ya ce, Bu'istu ana wasa'a tuka hatai ne, ya ɗaga yatsun shi guda biyu ya ce, shi da tashin kiyama fa da turo shi nan kamar tsakanin yatsu guda biyu ne. yanda ɗaya ya wuce ɗaya ya riske shi da ƙyarɗin nan haka tsakanin shi da lamarin sa'a yake kaga ta kusa kenan an tambaye shi kuma akan lamarin tashin kiyama yace idza usida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a yace duk sanda kaga lamari an kai shi zuwa ga wajen wasu wanda bai shafe su ba to kasancewa lamarin tashin kiyama ya zo misali akai abu wajen wanda ba su cance shi ba kaman ka ga malami an mai da wani jahili a naɗa mai rawani ya zama shine malami kaga wannan ba kai abu wajen masu shi ba tunda Allah yana cewa inna Allah yamurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha komi a kai shi wajen masana shi to in kaga abu komi an jujjuya an mayar wajen wanda bai sani ba ko an kai wajen wani wanda abun bai shafe shi ba to kasan duk alamomin tashin kiyama ne haka annabi yana cewa wani hadisi لا تقوم الساعة حتى يسود كل الناس حتى يسود كل قبيلة منافقها kiyama ba za ta tashi ba sai ka samu kowane ƙabila ko wata ƙungiya ko kowasu jama'u da yawa jagororin sun zama su ne miyagunsu ko fusaƙuha ko munafiƙuha su ne ya zama jagorori to ka lamarin tashin kiyama ya kusa kenan a wani hadisi annabi ana yana cewa la taqumu sa'atu hatta yukallima ar-rajula shirakun alihi lamarin tashin kiyama ba za ta tashi ba har sai igiyan takalman mutum yayi magana da shi haka yana cewa a wani hadisi la taqumu sa'atu hatta takuna sanatu kashari wash-shahru kal-usbu'i wal-usbu'u kal-yawmi wal-yawmu kas-sa'ati ya ce ƙiyama ba za ta tashi ba har sai shekara ta zama kaman wata wata kuma ta zama kaman mako mako ya zama kaman rana rana kuma ya zama kaman sa'a guda ɗaya wato wajen gudun lokaci kenan za ga kaman nan da nan kaman wata ɗaya ashe har shekaran gaci ta zagayo za ka ga abubuwa ka yi su a cikin wata ɗaya sai ga kaman su kaman a mako ɗaya aka yi tsaban gudun lokaci aka wasu abubuwa za ga kaman a rana kaman ara ka yi su a mako ɗaya sai ga kaman a rana ɗaya kai haka duk za su koma ma'ana rana ɗayanmu na yanzu kullum yau ta fi gobe tsayi haka gobe ta fi jibi tsayi yau za ta yi kama da makon da ta wuce makon da ta wuce ta yi kama da watan da ta wuce watan da ta wuce kuma ta zama kamar shekaran da ta wuce wajen gudu sai zamanto kana farkawa nan da nan kuma za ka je rana ta fito gashi nan nan da na har ta faɗi kwana ɗaya sai ga ya zama kamar sa'a guda ɗaya haka a wani hadisi annabi yana cewa inna baina yadai sa'ati ko wata riwaya da yake cewa baina yadai sa'ati sinuna khadda'a yusaddaqu fiha al-kadhib ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها المتهم ويكثر فيها الرويبضة قالوا وما الرويبضة يا رسول الله قال الفاسق أو السفيه يكلم في أمر العامة wani hadisi aka tambayi manzo Allah yake cewa kamun tashin kiyama za a samu wasu shekaru masu rudani ko kuma shekaru za a samu masu rudani a wannan riwaya wannan rudanin zaka ga komi ya juya zaka ga wanda ake gaskatawa kullum shine makaryaci wanda kuma ake karyata shi kullum zaka samu shine mai gaskiya wanda ake tuhuman shi kullum zaka samu shine mai aminci wanda ake amintar da shi kullum shine zaka samu abun tuhuma kuma ruwai bida zai yi yawa aka ce ma annabi me ruwai bida yace as-safihu yukallimu fi amri al-ammati wawa ka samu ya zamanto kullun shi yake magana da yawun sauran al'umma ko kuma ka samu fasiki shine kullun yake magana da yawun sauran mutane kaga wannan hadisin yana magana ne a irin wannan zamani a wannan zamanin ne zaka samu ba mai gaskiya sai mai kuɗi gwargwadon gaski gwargwadon kuɗinka gwargwadon gaskiyanka ba maƙaryaci sai talaka talaka in yayi magana baya da kuɗi a to kaji ƙaryan banza shikenan an ƙaryata shi haka babu mai duk wanda kaga an sa shi a matsayin jagora yanzu a kowane ɓangare lamarin addini lamarin siyasa lamarin faɗakarwa da koma me ka duba za ka samu wanda bai cancanta ba ne shine wusi da al'amuru ila ghairi ahli ne ga kuma munafiquha ma'ana wayanda abun lamarinsu na bayyana daban abun da yake suke ɓoye shi a ciki daban su ne jagorori kullum a kowane lamari malam yanzu za a tambaye shi fatawa za ka ga zai juya ya tambayi alaji me ake so halacci ko haramci sai abun da alaji ya ce za a in ya ce ya halatta wa muke so shikenan sai malam kuma ya fara kame kame a kamo wannan hadisin a lankwasa magana Allah sai ya dace da abun da alaji yake so na halattarwa a kawo hadisi annabi a lankwasa wuyan har sai ta dace da abin da alaji yake so ko haramci ko halacci duk wannan duk alamun tashin kiyama ne shi yasa mai hikima yake cewa alamarin masu kuɗi cewa mai kuɗi kullum shine da gaskiya makaryaci kuma kullum shine bai da gaskiya yake cewa cikin hikima cewa yau gwargwadon kuɗinka gwargwadon gaskiyanka gwargwadon talaucinka kuma gwargwadon ƙaryan da za a ringa nisbanta maka to haka malamai su ma suka zamanto talauci da ya kama su suka zauna bani bani kullum suna jira aliyadu sufula kullum sai abin da aka basu sai zamanto sai suka kai addininsu da iliminsu kasuwa suka sai da shi wajen attajirai da ‘yan siyasa, ɗan siyasa sai ya zamanto kowane fada da farfajiya ka je za ga akwai malaminta, yau duk masarauta in ka je ko kowane gaban ɗan siyasa kowane attajiri za ka samu a fadan shi akwai mala, wani ne za gan shi da rawanin shi sunan shi mala. Abin da alaji yake so shi kullum ai alaji kamar abin da kace din na ai kamar annabi ya ce kaza kaza. shi kenan sai ya yi ma annabi ƙage ko ya lankwasa magana annabi ko ya ɗauko magana Allah ita ma ya juya ta sai ta dace da abin da alaji ya ce kaga wannan duk alamomin tashin kiyama ne to kaga wannan hadisai ne wanda suke magana akan alamomi yawancin su ƙanana ne na tashin kiyama to akwai alamomi manya wanda su kuma wasu malamai sun ɗauke su a zahirinsu yadda suke wasu kuma malamai sun yi tawilinsu sun ba su wani tawili wanda zai dace da har yanzu dai zamanin da ake ciki kaga da Allah yake cewa faqad jaa asharatuha alamominta sun zo din manya manya a cikin su akwai zuwan dujal shi dujal wani halitta ne na Allah wanda Allah ya kawo ta za ta zo duniya ta fitini al'umma dukka shi awar ne annabi ya tashi wata rana yana faɗakar da al'umma yake ce masahabbai zan ba ku tsoro a game da wani sunan shi dujal dajjal wanda wannan shi halittan kowane annabi da ya gabashe ni kullum sai kowanne a cikinsu ya razanar da al'umman shi ya faɗakar da su akan sharrin wannan dujal ɗin yake cewa zai zo muku zai ce muku shi ne ubangijinku kuma zai zamanto shi awar ne anan awar mai ido ɗaya idan shi guda ɗaya ne haka ba ido biyu ba ne ya ce wa inna rabbakum laisa bi awar in ya zo muku shi da ido ɗaya zai ce shi Ubangiji ne, to Ubangijinku kuma ba awar ba ne, shi za ku gan shi da ido ɗaya, Ubangijinku ba mai ido ɗaya ba ne. Zai zo ya ce shi ne Allah yana da wuta yana da aljanna, in kai musu sai ya gwada maka aljanna, ya buɗa maka wani abu ka ga aljanna ka ga mutane ga sunan cikin aljanna. wuta ne eh sai yaye wani abu sai ka ga gawo jahannama nan ga ta nan tana ci gawo suna ihu a ciki a to me yasa iyayenmu ko kuma magabatanmu ba su mana bayani a kanka ba za ka zo sai ce a me kace so yanzu ina ka makabartan iyayen naka ga su can shikenan sai yayi wani sinadari wani su dabarin shi sai ga iyaye sun tashi gawa ka ga ya tashi yana ma magana to wannan fitinan dujal din zamani ne na kalbul haƙa'iƙ wato duk lokacin duk inda ka gani wannan wutan da ya gwada maka ita ne jahannaman to ita ne aljanna saboda alhaƙa'iƙ tanqalib wutan ita ce aljanna mumini in ya zo yana musu ya ce mai a ƙarya kake ai annabi ya mana bayani a kanka ba abun da bai bari a jikinka bai sifanta mana ba kai awar ne gashi nan zaka zo kaza kaza to in yayi musu shikenan sai ya jefa shi a wutan kaga sauran za su razana su ga kenan wane ya shiga wuta alhali kuma wannan wutan ita ce aljanna wanda ya shiga wutan shi zai bulla aljanna ne wanda kuma ya gaskata shi ya shiga aljannan to wuta zai bulla annabi ya faɗi wasu wajajen da ya ce in kana wannan wajen ma to albishirinka kana cikin aminci dujal sharrin shi ma ba zai riske ka ba su ne makka da madina ya ce in ka haddace ƙarshen ayoyi goma na suratul kafi albishirin ka kai ma sharrin dujal ba zai same ka bayan da iya da kai to wannan dujal ɗin yana nan yana cikin fitina annabi isa zai zo ya yaƙe shi annabi isa shi kuma ba wai dama bai mutu ba ubangiji ne ya ɗaga shi bar rafa'ahu Allahu ilaihi ɗaga shi nan dai akwai lokacin da zai dawo to in ya dawo ɗin nan nan ne zai zo ya yaƙi dujal kuma zai zo a matsayin shi na waliyi ne wani tabi'i ne a cikin al'umma annabi ba a matsayin shi na annabi ba shi kaga Allah ya karbi addu'an shi na cewa alhiqni bis salihin da yawancin annabawa suke Allah ya riskar da su zamanin annabi shi kaga Allah ya karbi addu'an shi sai zaman to yana cikin wannan al'umma kuma shi annabi ne mai zaman kanshi yana da al'umman shi ita ma mai zaman kanta kuma har yanzu shi mabiyin annabi ne cikin wannan al'umma in ya zo kuma ba da sabuwan shari'a zai zo ba tunda dama ba a matsayin annabi zai zo ba kaga ba zai zo da sabuwar shari'a ba zai aiki da shari'a annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama zai zamanto mujtahidi ne a cikin wannan al'umma zai aiki da shari'a annabi kaga alamomi guda biyu kenan zuwan dujal dawowa annabi Isa har Allah yana cewa wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi yawancin alul kitabi za su yi imani da shi kamun ya mutu dan bai mutu ba har yanzu haka bai mutu ba yana nan zai dawo haka Allah da yake cewa walau nasha'u laj'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufun yace wa innahu ay shi annabi Isa la ilmun lisa'ati a wata riwaya wa innahu wata qira'a wa innahu la alamun lisa'ati ai shi annabi Isa alamun lisa'ati alama ne na ranar tashin kiyama to kaga shi ma alama ne na tashin kiyama manya-manya sai kuma zuwan mahdi shi mahdi wani bawan Allah ne daga cikin al'umma annabi zai zo sunan shi sunan annabi baban shi sunan shi ya dace da sunan annabi kuma ya zama sharifi ne jika annabi zai zo ya cika duniya da adalci bayan ya riske ta ta cika da zalunci zai zo a mai mubaya a makka bayan ya yi hijira ya tafi makka shi hijiran shi da zai yi zuwa makka ne zai yi hijira ya je baitul maqdis za a zo a mai mubaya a tsakanin ar-ruknu wal maqam tsakanin ar-ruknu al-yamani da maqamu ibrahim anan za a mai mubaya duk da shakhsiyan shi wasu suna inkarin wujudin wani abu sunanta shakhsiyan mahdi yadda shi malamarin annabi isa har a malaman musulunci wasu suna inkarin ba zai dawo ba wadda da ra'ayi ne marjuhi malaman ɗaiɗaiku ne shuzuzi kusan za a ce sun yi saboda majoritin malamai sun tafi akan zai dawo ɗin yana nan da ran shi kuma zai dawo haka shi malamarin mahdi majoratin malamai sun tafi cewa akwai shi yana nan saboda yawan, yawan hadisai da suka zo da suke magana a kan shi da cewa annabi zai zo sunan shi daidai sunana muhammadu kenan baban shi kuma ya zama sunan shi daidai sunan babana abdullahi da ire-iren wannan hadisai da suka zo masu kama da haka na cewa zai kuma cika ta da adalci ba da an muliyat bayan ya samu duniya a cike da zalunci da rashin adalci shi zai zo ya cika ta da adalci sai kuma fitowar rana ta fito daga inda take faɗi wato khuruju shamsi min maghribiha ta tana daga cikin manyan alamomin tashin kiyama a ga rana ba ta ki fitowa daga inda take bullowa ta fito daga inda ta faɗi haka lamarin ya juju da ma juju su ma wasu halittu ne wanda Allah zai bayyanar da su kamun tashin kiyama da kaɗan za su zo su yi taɓarna a cikin duniya yadda ƙur'ani ya faɗa inna ya juja wa ma juja mufsidu na filardi kaga ita masu ma suna daga cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama sai kuma lamarin wata dabba da za ta bayyana ita ma za ta yi ta magana da mutane ta ta magana da kowa tana gaya musu yadda Allah ya faɗa wa idza waqa alqawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinuna wata dabba kamun tashin kiyama ita ma za ta fito ta ta magana da mutane lamarin ya zama abun mamaki kamun tashin kiyama da kaɗan haka yawan girgizan ƙasa shi ma alamomi ne na tashin kiyama إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها haka alamomi dai ire-iren wannan manya-manya wanda za su zo yadda malamai suke cewa wa minhu ashratu jami'i sa'ati ka shamsi wal mahdi wa kal jassasati wa ghalqi babi tawbi amman athima wa raf'u lil qur'ani wal ilmi kama ينزل عيسى يقتل الدجال وفتح ياجوج وخسف والا alamomi manya-manya na tashin kiyama kenan daga cikin su hadda ɗauke alkur'ani su farka wata rana rana guda ɗaya su ga babu alkur'ani babu shi babu wanda ya haddace shi har yanzu kuma ciki akwai ɗauke malamai mana karewan malamai kenan su yi ta mutuwa kaga jagorori na gari kullum suna rasuwa suna barin wasu wanda suka fi su wanda suka fi su jahilci mana in jagorori na gari manyan malamai suka riga mu suka tafi wanda za su bari kullum bai kamo kafan su ma a ilimi ba balle ya daidai da su balle ya fi su to haka kullum ilimin zai ta raguwa malaman mu za ka ga abin da za su tafi da shi shi ne mai yawa abin da za su bari ɗin shi ne kaɗan sai zamanto bayan da za su bari komin kyan shi ba zai taɓa yin kurkusa da inda suke ma balle ya daidai da su ba balle ya kamo su balle ya wuce su to haka zai zamanto jahilci ya yaɗu yanda annabi ya fassara wannan yace inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu walakin yaqbiduhu biqabd al-ulama annabi yace dauke ilimi din nan da kuke ji yurfa'u al-ilmu ba wai Allah yana intiza'in shi bane ba wai haka kawai ga mutum yana malamin shi rana ɗaya ya laluba ya ji wayam ya ji babu ilimin bane a ba haka bane Allah yana ɗauke ilimin ne bi qabdil ulama malamai su yi ta mutuwa ka ji ai malam wane na waje kaza ya mutu dama ba wanda ya kai shi ilimi a fanni kaza ka ji wane na yanki kaza din nan gashi ya rasu dama ba wanda ya kai shi sani a ilimi kaza to haka za su yi ta karewa annabi ya ce hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fastuftu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu annabi ya ce in sun yi ta mutuwa a haka har sai an farka wata rana za a gaba malami malaman duk sun kare hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan sai malamai su ce ah tunda malaman sun mutu shikenan bari mu nada wani shi ya zama malami mutane ne za su nada ka san shi kuma lamarin ilimi ba kaman sauran nadi bane a yau sarakuna in suka ga dama suka taru suka ce sun mai da kai sarkin kaza shikenan ka zama sai a ce wace rana za a baka sanda za a baka alkyabba da rawani da waye da sauransu kuma ka zama sarkin yanki haka attajirai za su iya taruwa yanzu su ce sun mai da kai milonaya ni na bada zan yi donating din kaza zan baka kaza miliyan kaza ko biliyan kaza a tara ma nan da nan kuma ka zama milonaya amma ban da ilimi ilimi duk karbuwanka a wajen mutane ko duk sonka da talakawa suke yi ko masu kuɗi ko sarakuna ko attajirai ba su yi su mai da kai malami ba bayan da za su yi su mai da kai malami wannan naɗi ne na Allah tun farko in ya naɗa ka shi kenan ka zama in bai naɗa ka ba kuma haka za ka yi haƙuri kowa ya naɗa ka a banza yana ya naɗa banza banza ya naɗa banza to sai zamanto alamun ranar tashin kiyaman mutane ne ittakhazan nasu ru'usan juhalan mutane ne talakawan gari ko ɗaiɗaikun gari za su haɗu su naɗa wani ya zama malami ga wanda ya naɗa wanda aka naɗa jahili wanda suka naɗa shi su ma jahilai fastuftu in tambaya ya tashi sai su tambayi wannan jahilin da suka naɗa shi dan uwansu su kuma wanda aka naɗa ɗin fa'aftau bi ghairi ilmin sai su ba su fatawa da suna addini bayan jahilai ne su ba su da ilimi annabi ya ce fadallu wa adallu sai ya zama su sun bata kuma su sun batar da wa'inda suke ba su fatawan ƙarya na jahilci har yanzu wannan hadisin ka ƙara dubawa za ka ga kamar wannan zamanin ake yau in za ka dubi duk ƙasashen musulmai malamai na asali za ka samu suna can a ɓoye suna zawuyoyinsu ko suna lungunansu duk wanda ka ganshi yayi tasadduri al-imamul allama da wace tsiya da waye to kasan jahilai ne suke hawa wannan kujero Najeriya ma yanzu ko ita ka buga misali da ita yayi shekai jagororin da kake ganin su a gidajen talabijin da gidajen rediyo da wa'inda in an tafi hajji su ne malamai malamai na ƙasar Najeriya dukkan su majority yawancin duk jahilai ne wasunsu baƙi ma ba su iya ba kuma wallahi su ne ake naɗa jagororinmu malaman addini a ƙasan nan kaga jahilai sun naɗa ‘yan uwansu jahilai wai sun mai da su malamai haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk alamomin tashin kiyama ne annabi yayi gaskiya to kaga bai ce mai an amaratiha wa'innan kaɗan daga cikin alamomin kenan da annabi ya faɗa a wani hadisin kuma annabi ya ce inna baina yadai dajjali sinina khadda'a bambancin wancan riwayan wannan baina yadai sa'ati wancan sinuna khadda'a wannan kuma inna baina yadai dajjali sinina khadda'a yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq wa yutamanu fiha al-kha'in wa yuttahamu fiha al-amin wato zamani ne na kalbul haƙa'iƙ in an ce maka dama ne hannun tsira to ka bi hagun ka san hagun ne za ta bullar da kai in an ce maka ai wane gaskiya mutumin gaskiya ne to kasancewa shine makaryacin haka abubuwan duk za su juya abubuwan da Allah ya haramta su ma za a sama musu wasu sababbin suna wasu sunaye masu ɗan daɗin ji shikenan giya ba za a kira ta da giya ba sai a kira ta da sharab abu abun sha ne abun sha ne shikenan zina ba za a kira ta da zina ba sai a kira ta eh wata alaka ne alaka ne shikenan sai a yi ta canja a yi kalbin haƙa'iq ɗin abubuwa a yi ta juya su su zamanto sun ɗauki wata sun saka wasu zani daban da sifansu na asali to wannan duk alamomin tashin kiyama ne a nan kuma da jibrilu yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama akhbirni an amaratiha to ka ga bani labari mana akan alamomin tashin kiyama to anan sai annabi yake ce mai an talidal amatu rabbataha alaman tashin kiyama shine al'amatu ku yanga kenan an talida rabbataha ta zo ta zamanto ta haifi ubangijinta wani riwaya an tali da rabbaha wannan riwayan kuma an tali da al'amatu rabbataha to anan malamai sun yi saɓani sun yi saɓani akan me fassarar hadisi ya za a yi kuyanga ta zamanto ta haifi ubangidanta ko kuma sayidinta ko uganta ko wani abu ya ta yaya haka zai yiwu saɓaninsu a nan shi ne cewa wasu suka tafi akan cewa abinda annabi yake nufi shi ne ƙarshen zamani kuyangi za su yi yawa in sun yi yawan nan zai zamanto wani ya je ya siyo kuyangan shi ko ya ci ta a yaƙi misali ta zama tana cikin kasan shi in ya dawo da ita wata rana kawai za a iya farkawa ya zamanto in ta aihu wannan abun da ta haifa din za su riskar da shi daga sayir din shi shi ba zai zamanto bawa ba a wajen wasu malamai saboda cewa baban shi sayid ne tunda baban shi sayid ne kuwa kaga a wajen su tunda ta aihu ita kuma ta zamanto ta zamanto yantatta aihuwan da ta yi ya yantar da ita kenan wannan yaron zai zama sayid dinta wasu kuma suka ce a in ƙarshen zamani ya zo in kuyangi suka yi yawa sarakuna za su yi ta saɗaka da wa'innan kuyangin in sun aihu kuma wa'innan yaran wata rana za a farka a ga su ne sarakuna to kaga in ya zama sarki kan ai duk talakawan garin suna ƙarƙashin shi har da jatuman shi kuma a ciki to kaga an tali da al'amatu rabbata kenan ko an tali da rabbaha ta zamanto ta aifi sarki to wannan sarkin kuma kaga yana sama da ita shikenan ta haife sayyid dinta duk da shi lamarin bauta tun farko tarihin shi mai tsayi ne yana komawa ga tarihin dan adam ne tunda ba wani addini ne ya zo da shi ba dan adam din farko ne tun farko yaƙe-yaƙe da aka yi ta yi shi ya zamanto in ka yi yaƙi da wasu in ka ci su da yaƙi shi kenan wa'inda suka zamanto ka ci sun suna cikin mulkinka zai zamanto ka mallake su matan su zamanto ku yanginka mazan kuma su zama bayinka masu maka dindimu da bauta dai da sauransu to kuma yawancin duk addinai da suka zo suka samu wannan hala da aka samu 'yan adam a ciki na mutum ya zamanto yana da wani mutum ɗan uwan shi amma a matsayin bawan shi kowane addini ya zo ya yi mu'amala da addiyanu samawiya ake magana ba irin addinan da wani zai ƙirƙiri na rana ɗaya ba addinan da suke da asali daga sama suna da manzanni suna da wahayi kamar yahudanci da nasraniyanci da musulunci kowanne a cikin wannan addini akwai mu'amala na musamman da ya yi ma wannan hala na bauta da ya zo ya samu kaga yahudanci da suka zo suka samu wannan halan su sun ƙara lamarin bauta ne sun ƙara faɗaɗa shi sai zamanto a addinin Yahudawa in wani ya maka sata ma ba wai bawa ba sai ka je yaƙi ka ci shi a yaƙi ba sata kawai in ya maka aka kama shi lallai ga abin da ya sata shikenan ya zama bawanka zai maka bauta na shekara shida kaga zai zamanto wannan sun ƙara buɗaɗa harkan bauta kenan shi yasa a suratu yusufa ake cewa قالوا جزاء من وجد في رحله فهو جزاؤه akace to wannan hulan sarauta na sarki da aka sace me hukuncin in an samu a cikin kayan wani sai aka yi amfani da addinin yahudanci sai suka ce ƙalu su da yake yan wa annabi yusuf wato su ƴaƴan isra'il ne su ne banu isra'il kaga su ne yahudawan kenan suke cewa ƙalu jaza'u man wujida fi rahlihi sakamakon wanda aka samu wannan kaya na sarki da ake tuhuma wanda aka samu a cikin kayan shi to fa huwa jaza'uhu shine zai zamanto sakamakon kayan zai zamanto shi ma mallakan wanda aka mai sata kenan kaga ya zama bawan shi wasu suna haddada bautan da zai yi na shekara shida haka su ma nasara da suka zo suka samu lamarin bautan ba su nemi canjawa ba ba su buɗaɗa shi kuma kamar yadda yahuda suka buɗaɗa shi ba sai ya zamanto su sun bar shi a yadda yake ne cewa magana annabi isa bayi su kyautata ma su ringa saurara abubuwan da iyayen gijinsu za su ringa musu umarni da dai sauransu wato sun tsaya da hukuncin da suka zo take cikin attaura da ita suke amfani tunda injila ba ta yi nasikin abin da yake cikin attaura ba kaga ta yi ibqayin hukuncin shi kenan to haka musulunci ma da ya zo ya samu lamarin bautan duk duniya ne lamarin bauta lokacin ba wai yanki da yanki ba ne duk duniya inda ka je a wannan yankin zamanin da akwai bayi hanyoyin samunsu kuma hanyoyi ne da yawa akwai ƙasashen da ko wasu yankunan da sun gina tattalin arzikinsu ne akan bayi sai da bayi shine harkan da suke tattalin arzikinsu da shi to don haka da musulunci ya zo ya samu wannan bai dakatar da lamarin bauta ba shi musulunci ya bar wasu abubuwa a yanda suke amma musulunci ya yi ƙoƙari ya taƙaita lamarin bauta a rage shi a rage lamarin bauta ba a faɗaɗa shi kamar yadda yahudawa suka yi ba ba a bar shi yadda yake kamar yadda addinin nasara ba a a ɗan tsuke lamarin shi saboda ba zai yi a yi ƙada'i a kan shi lokaci ɗaya ba a wannan zamani tun da yankuna na musamman sun gina tattalin arzikinsu a kan bayi kaga baka da wani addinin da rana ɗaya da zai zo ya ce maka ba bauta kuma abun ya zama ya soko sai ya zamanto musulunci ya an goge maɓulɓulan inda bauta yake fitowa ta yaya akwai wasu abubuwa da addini ya gina su akan cewa laifi ne in ka yi shi kuma horonka ko abin da za ka yi shi ne ka ‘yantar da bayi to kaga wannan addinin musulunci ya yi amfani da wannan dama wajen rage adadin bayi saboda ‘yantar da bawa a farko addinin musulunci wani babban abu ne ma na samun yardan Allah ana yin shi na samun yardan Allah za ka je alaqtahamal aqaba fakku raqaba fakku raqaba ai yantar da bawa kenan za ka ji kuma ubangiji ya ce duk wanda ya kashe wani وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وندي يكشوني mumini ta hanyar kuskure ɗaya daga cikin kafaran shi shine ya yantar da wata bawa mumina ko wata wani bawa mumini haka na zihari ubangiji ya saka kafaran zihari shi ma yantar da baiwa ko yantar da bawa mumini to kaga musulunci yanda ya zo ya sami lamarin bauta bai datse shi ya zamanto ba bauta ba amma ya yi ƙoƙari ya rage shi ya rage lamarin bauta har an saka ma cewa ka ‘yantar da bayi wani hanya ne na samun yardan Allah, kafarar zihari ‘yantar da bawa, kafaran kisan kuskure shi ma ‘yantar da bawa, kafarar rantsuwa shi ma ‘yantar da bawa, musamman bayi masu imani. To, anan sharaɗin imani shine malamai suka yi saɓani a ciki, tunda mutlaq ne da muƙayyad wasu sun ce za a yi ilhaƙin mutlaq ɗin nan a ƙayyada shi da muƙayyad ya zamanto bayi masu imani kawai to in ya zamanto musulunci da ya zo ya samu bauta bai yi kamar yadda addinin yahudanci suka yi suka buɗaɗa lamarin bauta ba shi a wajen bayahude mutane guda biyu ne kawai akwai bayahude akwai sauran mutane To, a cikin Yahudawa ya su ya su ba zai yi ɗan ba Yahude ya zama bawa a wajen ba Yahude ba ya wuce shekara shida ba zai yi ba kowaye. Amma sauran mutanen da ba Yahudawa ba za ka yi mallakan wani har abada. Kaga su sun buɗaɗa lamarin bauta, nasara da ta zo kuma ita ba ta rage ba ba ta ƙara ba, musulunci kuma ya zama to yayi kokari ya tsuke lamarin amma da yazo ya same shi dai ya mai hukunci da hukunce hukuncen da ya same shi saboda in Qur'ani yana magana akan bauta baya tarifin shi da wani sabon tarifin da 'yan jahiliya suka san shi a da abubuwan da suka san shi da wannan tarifin da shi yake musu magana akai sai dai maganan kafarori da yasa ya takaita lamarin bauta ya jawo musulunci ya taimaka an rage baye tun da zamanin Umar ibn Abdul Aziz an rasa an fita da zakka an rasa aka rasa yadda za a yi bayi aka yi ta saya ana yanta su haka kuma har yanzu Allah ya saka su a cikin asnaf ɗin da suke cikin zakka wa riƙabi ɗin nan ai ‘yanta bayi ne to bayin kala-kala ne a musulunci akwai wanda bawa ne dukkan shi gaba ɗayan shi bawa ne ma'anan bawa shine wanda aka ƙayyada shi da wani mutum ko kuma a wajen wasu malamai da suka yi tarifin shi suka ce ajzun hukmiyun sababuhul kufr ma'ana wata wani gazawa ne ake samu a jikin mutum ko kuma a yi ilhaƙin hukuncin shi ya zamanto milkiya ne ga wani to akwai bawa wanda gaba ɗayan shi bawa ne ma'ana wane kuɗi ya cire ya sayi wane ko ya sayi wance ta zamanto kuyangansa ta zama gaba ɗayanta kaga baiwan shi ne milkiyan shi ne yanda yake mallakan saniya da jakuna da waye haka ita ma tana cikin mallakan shi haka wannan mutumin bawan ma yana cikin mallakan shi to musulunci da yazo in kana da bayi ya bar maka su a cikin mallakan ka yanda jahiliya yake sai dai yana kiranka in kana neman yardan Allah ka yantar da su to bayin nan sai ya zamanto ga har ana gadan su bawa ba zai yi gado ba saboda shi baya da milkiya har ya zamanto a cikin musulunci ma a cikin shika-shikan nan kaga ana kiran shi da ya yi shahada ya zama musulmi a ba kaga ba zai yi zakka ba ko min bilonayen shi ko shi ne bill gates misali yanzu babu zakka a kan shi saboda bawa ne sharaɗin zakka kuma dole ya zamanto milkiyanka ya zama tamma ne abin da za a fitar da zakan ya zamanto kana mallakan shi ɗari bisa ɗari ba kuma ba a la yamlik shi mamluk ne ana mallakan shi ne shi me zai mallaka komi nan shi lisayidihi ne haka hajji ba bayan da za a ce mai alajuwa ne ba babu hajji a kan shi in ka ji an ce ma wani bawa ma in ka san shi wani ɗan tafawa ɓalewa ka ce mai alajuwa ne ka san majazi ne kawai haka hajjiya ba za a ce mata hajjiya ba saboda dama ba hajjiya kanta to akwai bawa wanda yake bawa ne gaba ɗayan shi akwai kuma wanda ake kiran shi mukatab wanda ubangiji yake magana a kansu fakatibuhum in alimtum fihim khairan me ma'anan mukatab shi ne wanda za su yi da mai mallakan shi cewa ya ringa ba da kaza da kaza har zuwa in ya cika adadi kaza shikenan ya zama yantacce akwai kuma al'abdul muba'ad bawa ne wanda rabin shi ne ko kwatan shi ne bautan yake ciki da haka in an samu an biya wannan cikwatan gutsiren ko rabi ko wani abu shikenan ya zama yantacce akwai kuma bawan da wanda suke yi da mai gidan shi cewa in ya mutu shi kenan ya zama intacce amma in ba su yi da shi ba yana cikin mallaka akwai kuma wanda malamai suke kiranta a mata ummu waladin akwai ama ku yanga ce wanda ake sadaka da ita shine wanda ubangiji yake cewa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin Ubangiji ya taƙaita lamarin aure gaba ɗaya, ko lamarin saduwa da mata a wayannan guda biyun, ko matan da ka aure ta, ko kuma ku yangan da ka mallake ta don ya halatta ka yi sadaka da ita. To, kaga tun da ka mallake ta nan tana da hala guda biyu, ko ta aihu, ko kar ta aihu. In ba ta aihu ba sunanta ama har yanzu. in ta aihu sunanta malamai suna kiranta ummu walade kamun ta aihun nan ta zalli tana cikin milkiyan sayid ɗinta ma'ana yadda yake mallakan arula gidajen shi da motocin shi da waye ita ma tana ciki haka ummu waladin ta kuma malamai sun yi saɓani a kanta shin in ta aihu ta ‘yantu haka kawai daga aihuwanta ana tana aihuwa eh Allah me aka samu an samu namiji shikenan cikin ta zama intacciya ko kuma a'a sai sayyid ɗinta ya mutu to dai saɓanin malamai ne kowa ya ce kaza wannan ya ce eh tana aihuwa shikenan ta zama intacciya saboda wani hadisi da suka dogara da shi wani mai rauni cewa annabi da sayyida mariya ta aihu tana aihuwa ya ce a taƙa waladuha don haka shikenan tunda tana aihuwa shikenan ta zama yantacciya wasu kuma suka ce a ai sai ya mutu ko ta aihu sai ya mutu in ya mutu shikenan ta zama yantacciya to wannan duka maganganu ne wanda dalilansu wannan na wannan ya ɗan fi ƙarfi na wannan kuma ya zama mai rauni amma asalin su bayi suna daga cikin mallaka ne mutum ne ya mallaki abu to al'asulu fi wannan abun da ka mallaka an yabqa fi milkiyatika har sai wani asali ya zo ya kawar da shi saboda al'asulu ibqa'u ma kana alama huwa alai abu ne ka saye shi da kuɗi ko ka je yaƙi ka ci galaba ya zama kasonka na ganima su ne wa'innan bayi guda biyar ɗin ko wa'innan kuyangi guda biyu to kaga tunda suka shigo cikin mallakanka addini ta hanyar limamin da aka je yaƙi da shi ya tabbatar maka da haka ko kuma da kuɗinka ka je kasuwa ka saya tunda har yanzu akwai in ka saye su misali sun zama suna cikin mallakanka to asali shine su tabbata a mallakanka na har sai wani abu mai ƙarfi ya zo ya kawar da haka to wani abu ne mai ƙarfi kuma zai zo ya kawar da mallakanka wani ta aihu da wani bata aihu ba duk baya cire ta daga cikin milkiyanka tunda wannan yana daga ciki dalilin wasu wanda suka dogara da wannan hadisin shine an talidal amatu rabbataha shine misali kuyangan in kun haifi yaya da ita to wayannan yaran wata rana za su iya zuwa su ce maka ka mata farashi to in sun ce ka mata farashin nan shikenan kaga in kai aka mata farashin aka sai da ita kaga su sun zama sun yantar da ita ta hanyar kuɗi to kaga ta haifi asiyadinta su suka yantar da ita da ga wannan dalili ne a wajen wa'inda suka dogara da cewa ummu waladin tuba'u wa tushtara wa tuhab cewa ita ku yanganka ko aihuwa ta yi ko ɗari za ta haifa tana cikin mallakanka za a iya sai da ita za a iya kyautar da ita dai har zuwa ƙarshen shi haka malamai suka zana to kuma shi bawa har yanzu addini ya dakatar da shi a wata manzila tsakanin manzila guda biyu ta wani fuska ma'ana kaman kwandala ne yana da fuska guda biyu nan ɓangaren wani fuska daban ɗayan ɓangaren wani fuska daban fuskan shi na farko shine in ka gan shi za ga mutum ne mutum ne ma'ana yadda kake misali ba a ganin bauta a goshi ko kuma a ce da aka haife shi sai aka duba bayan shi ko a kirjin shi aka ga alaman bauta a babu wannan za ka gan shi mutum ne irin ka ba abin da ya bambanta ku to kaga wannan bangare na ganin shi kamar mutum kenan ɗayan ɓangaren kuma ya fi kusa da dabbobi me yasa saboda mallaka ne amma mai ɗan daraja kasan a cikin abin da mutum zai iya mallaka akwai darduma akwai kafet akwai takalma duk mallakanka ne kana taka takalmanka amma ba za ka sayi akuyanka ko wani abu kai ta taka ta yi menene aini na mallake ta ba ba zai yi to su sai zamanto an yi fuskan su guda biyu wani lokaci a yi ilhaƙin su zamanto kima na kuɗi amma a wajen kima na kuɗi suna kima na can ƙololuwa shine na wajen dabbobi kenan kima na dabbo kima na ma'ana kuɗinka da kake da shi duk abin da ka mallaka na kuɗi babu kaman dabbobi masu rai saboda ba za ka haɗa su da sauran abubuwan da ba su da rai ba to wannan bayin ko kuyangin su ma za ka yi ilhaƙin su da wannan far'i kaga fuskan su guda biyu kana ilhaƙin su da dukiya saboda da dukiya ake sayan su bangare na biyu kuma za ka kalle su a matsayin mutane ne wanda Allah ya karrama su to haka suke yawo tsakanin sabanin malamai wasu jinkir su ilhaƙin su da wannan bangaren wasu ilhaƙin su da wannan bangaren shi yasa zaka ji malamai suna cewa wasalisul far'u allazi taraddada ma baina aslayn itibaran wujida fayaltahiq bi ayyi zayn akthara min ghayrihi fi wasfihi allazi yura فيلحق الرقيق بالإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف الرقيق باي ون لوكتي أنا إلحاقنسو بالمال لا بالحر wani lokaci za a iya ilhaƙinsu ka lura da janibin cewa mallaka ne sai ka riskanta su da kuɗinka saboda suna cikin mallakan ka sahun dabbobi kenan wani lokaci kuma ka yi ilhaƙinsu da mutane saboda mutane ne ka yi ilhaƙinsu da hur to haka shi yasa ya zamanto wannan far'i da suke saɓani shi yasa wasu suka tafi cewa in bawa ya kashe ɗa ma'ana hur ba za a mai kisasi ba saboda rashin kafa'a wannan hur ne wannan kuma bawa ne ba kafa'a tsakani wannan ana sayan shi da kuɗi wannan kuma ba ba a iya sayan hur da kuɗi ba annabi ma yayi gargadi cewa duk wanda aka ce yana hurrin shi aka juya shi aka mai da shi bawa aka sai da shi to ubangiji annabi ya ce shi da shi da wannan mutumin za su yi sabi a gaban ubangiji to kaga wannan bawan malamai sun tafi akan cewa in yayi kisa ko aka kashe shi ba za a yi kisasi ba wasu har a malikiya irin su suhnun sun tafi akan cewa kai in arne ma da entatti ya kashe bawa musulmi ba za a mai kisasi ba duk saboda saboda wannan itibarin cewa shi wani far'a ne yake tsakatsaki tsakanin dabbobi kima kenan na kudi da kuma tsakanin mutane kaga ba kisasi saboda rashin kafa'a to kaga na bauta kenan musulunci ya yi iya kokarin shi ya rage lamarin bauta amma bai bai takaitar da lamarin bauta na ba a haramtar da shi ba amma an saka dai mandubi ne ana so wato ana so mutum inga akwai bayi ya 'yantar da su to kuma ya hukuncinsu yake tun da bawa mun ce a kisasi ko arne ne ɗa ya kashe shi a wajen wasu malamai har da irin su ɗaiɗaikun malamai a malikiya sun tafi akan cewa ba kisasi saboda rashin kafa'a mutum ne taraddad baina aslain al-aslu awwal tsakanin hur asli na biyu kuma tsakanin kima na dabbobi kenan shi yasa wasu suka tafi ma akan cewa ita bauta sifa ce ba hala ba a nan sifa ne ba hala ba lamarin bautan a jikin mutum yake ba wai hala ce zai tsinci kanshi a waje ba misali zamanin da akan iya fita yan fashi kawai za su iya fashin wani mutumi su sa mai sasari da waya su ɗaure su kai shi kasuwa su ce bawa ne ba haka aka yi ma annabi yusuf ba shi ma haka aka kama shi aka ce za a sai da shi ai aka sai da shi to kaga wannan wanda suka tafi akan bauta hala ce wani abu ne zai iya faruwa da wani har ya mai da shi bawa mutum ne da darajar shi da kiman shi ya fita yaƙi da ya fita yaƙi sai aka ci galaban su aka kama shi a cikin kamammun yaƙi kaga za a iya mai an mai da shi bawa daga wannan lokacin ba shine ubangiji yake cewa ala lisanin bulqis innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah ɗaukaka kuma za ka yi samun su a yaƙi a ci su galaba kuma ya zamanto suna cikin kamammun yaƙi a sai da su haka ubangiji ya ce fa in ma mannan ba da in ma fida'a in an je yaƙi aka kamo kamammun yaƙi suna cikin ganima za su zama bayi to an an khayyara imam wato jagoran yaƙin ko kuma a yantar da su haka kawai liwajihillah ko kuma a fanshe su To kaga wannan lamarin bawa kenan musulunci ga iya kokarin da ya wajen rage shi amma yana nan. Musulunci bai ce bautarwa bauta haramun bane ba haramun bane. Har gobe in ka samu bayi ka saye su sunan su bayinka. Har gobe in ka samu wata kuyanga irin su tafawa balewa ko su yanki kamar ko ina ne sunan ta kuyangarka. Ta halatta kuma ka yi sadaka da ita yaran kuma in ka ce eh yaranka ne sun zama yaranka. saboda su bambancinsu kenan dole yaran sai sayid din wanda ya sadaka da ita dole ko sai shi ne zai amsa cewa yaran shi ne kamun su zama yaran shi in shi bai ce eh yaran shi bane to gaskiya ba su zama yaran shi ba saboda shi yasa aka wanda suka ce bauta sifa ne sun lura da halan sun lura da abin da yake jikin ɗan adam ne ma'ana wani halal ne nafsi a jikin wasu mutane daban shi yake jawo a kira su bayi sai a mallake su su ba za su mallaka ba a gaje su su ba su a gado yana daga cikin mawani'ul irs abubuwan da suke hana gado cin gado guda uku ne mawani'ul irs sun ce wa yamna'u shakhsa min al-mirasi wahidatun min ilalin salasi riqqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fa fa falaysa shakku kal yaqini suka ce mawani'ul irs abun da yake hana mutun yayi gado guda uku ne riqqun bauta kana bawa bayan da zaka yi kai gado la taris wala turas a wajen wasu wasu malamai kuma turas wala taris za a gaje ka amma kai har abada ba za ka yi gado kaga riqun wa qatlun sai kuma wanda ya kisa in ka kashe wanda kake ciki za ka yi cin gadon shi to daga wannan kisan ba za ka ci gadon shi ba saboda qa'idan man istajala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmanihi sai na uku wa ikhtilafu dini al-kafiru la yarisu al-muslima wal muslimu kadhalika la yarisu al-kafira musulmi ba zai ci gadon arne ba haka arne ma ba zai ci gadon musulmi ba ikhtilafuddin shi ma mani'a ne daga cikin mawani'ul irs to kaga anan an kawo bawa kuma addinin musulunci ne shari'a ne cewa bawa ba zai gado ba yana daga cikin abubuwan da su za su hana ka cin gado shine ka zama bawa kuma turas wala taris to kaga wannan wani illa ne wani khalal ne nafsi ko kuma wata sifa ce a jikin wasu mutane in ta haƙaƙat fihim ita wannan ita take mai da su zama bayi don ka gane kuma duyan da kai da su akwai wasu bayan da ba za su yantu ba saboda duyan da kai da su nan nan karshe karshen zamanin da baƙaƙe da suka iya ƙoƙarin su baƙaƙen amerika da ina ne da in yantar da yan uwansu bayi wa'inda aka yantar din an yantar da su amma sai da suka gudu suka koma wajen tsofaffin jagororinsu suka koma wajen asiyadinsu kaga wannan yana gwada maka wata illa ce a jikinsu wani halal ne a jikin wa'innan yana yawo a jini misali ma'ana duk wanda yake ɗauke da wannan jinin zaka same shi yana da halal a wajen wasu malamai kenan wasu malaman nafs suna tafiya akan haka zaka gan shi naqis shu'ur bin naqs yana jin shi kullum wani iri haka kuma yawanci zai zama bahimi ne illa man rahimallah Allah ma'ana za ga sifofin shi yawanci na baha'im ne saboda dama wannan far'in yana yawo ne tsakanin far'a guda biyu ma'ana za ga gansu yawanci ayyukansu marasa kyau sifofin dai baha'im za gani a jiki a wajen wasu malamai yadda suka tafi to kaga halayensu a cikin musulunci musulunci ya kira a 'yantar da su a samu yardan Allah ya kira kuma wasu ma sun tafi akan mukatabin din mukataba din wasu sun tafi akan wajibi ne sai dana Umar ya taba zana wani akan wani bawa ya neme shi yayi mukataba da shi akan cewa ya saka kuɗi kaza in ya cika wannan adadin ya zama intacce da ya ki sai da sayyidina Umar ya zane shi saboda haka saboda wasu sun tafi akan fakatibuhum din nan wannan fi'lu amr din lil wujub ne saboda ka'idan malaman usul dama sun yi sabani cewa if'al me wannan din sigan if'ali hal yadullu ala al-wujub ko ala al-ibaha ko ala an-nad if'al lad al-akthar lil-wujub wa qila lin-nadb aw al-matlub wa qila lil-wujub amru rabb wa amru man arsalahu lin-nadb to wasu sun tafi akan fakatibuhum wannan fi'lu amr din lil-wujub amma majoratin malamai sun tafi akan cewa lil-ibaha ma'ana an yi izini cewa in bawa ya zo yi mukataba ya sa wani kuɗi kaza zai biya ya zama nawa zai biya ka saka mai kuɗi ya zama yantacce to dolen ka a saka wannan kuɗin ya zama yantacce sai kuma sabanin su akan wannan ummu walad din sabani ne wanda babu wani dalili mai karfi daga cikin kitab aw sunna sai dai af'alu sahaba ko kuma af'alu tabi'in da wasu maganganu wasu malamai sai kuma shi bautan shi kanshi wani halal ne ba hala ba ce ta'atari al'insan bar wata sifa ce ko wani halal ne nafsi haka da yake samun wa'innan mutane kuma kaga da yadda addini ta hanyar alkur'ani da hanyar sunna suka zo suka tabbatar da bauta constitution ba zai zo ya iya soke lamarin ba saboda constitution baya baya naskin alkur'ani constitution ba zai zo ya soke lamarin alkur'ani ya soke abin da addini ya tabbatar da shi ba sai dai su haɗa kai tsakanin constitution da addini constitution yana so a kawar da lamarin bauta addinin musulunci kuma yana so ya rage a nan kaga suna da alaƙa amma ba bayan da za a yi constitution ya zo yayi naskin ayoyi na alqur'ani wanda suke tabbatar da bauta a janibin maza ko kuma bauta a janibin kuyangu mata kenan ba zai yi soke wannan abun ba don haka bauta akwai shi bayin sun san kansu kuyangin sun san kansu kuma ga abin da addini ya shimfiɗa na abin da ya shafe su har lamarin aure in bawa namiji ne mun yi magana akan baiwa in ta mace ne ta za ta zama kuyanga har zuwa mai mallakanta in ‘ya'yantar da ita wannan shine rajih a maganganun malamai ba abun da ya isa ya ‘yantar da baiwa kuyanga sai mai mallakanta shine ce je kina ‘yantar da ke nan ne za ta zama ‘yantarta amma wai wani abu in ya rasu ko ya mutu ko in ta aihu ta zama ‘yantacciya wannan duk akwal ne ba za a kira su da'ifa ba dai saboda wasu malamai sun yi tabanne shi amma ba dalilansu masu rauni ne. sai mai ita ya ce jikina yantar da ke sannan za ta zama yantattiya shi ne al'aslu fil milkiya abin da ka mallaka ba zai zama ba naka ba sai sanda ka kyautar da shi ko ka rabu da shi gaba ɗaya nan ne zai fita daga milkiyanka tana ƙarƙashin mallakanka in ka ce na yantar da ke ta yantu ta aihu ko ba ta aihu ba sunanta yantacciya in ta aihu kuma wai bi tabi'atil hal tana aihuwa ta zama yantacciya a wannan marjuhi ne ko kuma a in sai ɗinta ya mutu shikenan ta zama yantacciya shi ma wannan ƙauli ne da'if saboda yunafil milkiya bayan da za a abu ina mallakan shi kuma ya zaman to wai in na rasu shikenan ya zama ba ya fita daga cikin mallaka saboda wani abu daban a babu wannan to kaga abin da ya shafi mata kenan su kuma maza su ma yawanci abin da addini ya shimfiɗa na dokoki na ku yi kaza an halatta muku shi ko kar ku yi kaza an haramta muku shi ko in kun yi kaza horon shi kaza duk ana rage musu rabi rabi misali in bawa ya je yi zina in za a mai haddi rabin abin da za a yi mahur shine abin da za a mai haka shi ma in ya tashi zai je ya aure iya abin da zai iya aura rabin abin da hur zai iya aura in hur an halatta mai a musulunci ya aure mata hudu bawa ba zai yi ya aure uku ba iya biyu kawai zai aura to kaga wayannan abubuwa ne wanda suka shafi bauta da bayi da kuyangi a addinin musulunci wanda kowanne da dalilin shi yana nan da wujud a cikin musulunci tunda ubangiji ya ce ya yi maganan mata ya yi maganan kuyangi su guda biyu kawai ta kaita a ciki illa ala azwajihim aw ma malakata aymanuhum bayan da za a yi wani section a cikin constitution ya zo ya samu goge au ma malakata imanuhum din babu wannan section din duk duniya to don haka akwai bauta har gobe gaba da gobe kuma yana nan wannan hadisi ma yana tabbatar da cewa bauta ba zai tsaya ba har kiyama ta tashi ana ƙara yin gaba bauta tana ƙara ƙaruwa saboda hadisin yana gwada yawansu kuma yawansu yana daga cikin alamomin tashin kiyama kaga kaga ba wani abin da zai zo ya iya dakatar da lamarin bauta ya datsar da shi gaba ɗaya zai ci gaba da lamarin bauta zai ci gaba da tafiya har zuwa tashin alkiyama za mu takaita mu tsaya nan wajen saboda wannan ɗin lokaci za mu tashi daga inda muka tsaya karatu mai zuwa na wannan hadisi da muke yi wanne akwai ruwaya guda biyu akwai an talidal amatu rabbataha ko an talidal amatu rabbaha in al'amatu in ta aihu a wajen malaman da suke kiranta ummu waladin don haka ta tana aihuwa to kaga wannan yaron shine sayyid dinta tunda sanadiyan shi ne ta yantu wasu kuma suka ce a sarakuna ne in sun aura wanda dama su suke sadaka da kuyangi yawanci har ko yanzu in su ɗin in sun mutu yaransu ne za su gaje su kuma wannan yaran har da irin 'ya'yan kuyangon kaga in ta in ya hau karagan mulki tana da dubu talakawan garin suna karkashin shi ya zama rabbin duk 'yan yankin kenan ya zama sayyid din su kaga ita za ya kira ta waladat rabbaha ta aifi sayyid dinta wannan kuma rabbataha malamai sun yi sabani wajen fassaran shi wasu suna gani shine cewa abun zai in ikasi ya dace da ranar tashin kiyama dama mun ce babban sifa da yake duk alamomin tashin kiyama suke musharaka da shi shine qalbul haqa'iq haqa'iq su juya akan yanda yake rabbata hadin to ita amatu din mace ko kuyangan zai zamanto wanda ta haifa din za ta zamanto ita za ta ringa sa ta duk abubuwa ko ya zamanto ko rashin ladabi ne ko kuma bin al'ada akwai wasu wanda in ta aihu ta hanyar sayyid din to ita ma wannan za ta ringa mata mu'amala a matsayin baiwa ce kaga wannan umarni za ta ringa bata a matsayin uwar gida ko kuma wani a uwar gijiyanta ne to kaga sai zamanto an tarijal amatu rabbata ko kuma rashin tarbiya ko wani abu sai zamanto mama kawo mun kaza mama je ki mun kaza ko yi tashi ki mun kaza duk irin shi wasu haka suka fassara shi duk ruwayoyi ne guda biyu an talidal amatu rabbaha wa an talidal amatu rabbata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alhamdulillah an saurari wannan karatu kenan kashi na biyar a cikin wannan littafi mai suna arba'una hadith tare da tare da sayyidi mubashir bin maulana shek tahir usman bauchi wanda darul ulum reshen wanti suka dauke nauyi recording by southern faida special media bauchi domin karin bayani a iya tuntuɓa mu a nambar waya kamar haka 070 3778 ko kuma 08025612220 ko kuma 08059160906 a sa'an nan kuma a sakamakon karɓan shawari da aka yi na wa'insu bayan Allah da suke ta ba da shawarwari aka wa'annan karatuttuka da ake yi to sun nemi dan ƙara littafai kamar biyu a cikin wannan karatuttuka da muke yi to sakamakon zama da muka yi sai muka ga ya dace a mu karbi shawarin su tunda sun buƙaci haka wato kamar ranar alhamis dama ana yin nahawu ne an ƙara fiƙihu a kai sai ranar lahadi ana yin hadisi ne zalla ita ma an ƙara ruhul adab a kai to wannan shawari nasu mun karɓa insha Allahu sati mai zuwa za a saka wa'annan littafai a ci gaba da musharaka da su sannan kuma mana da ba ma ƴan uwa shawari wa'anda sautin murya yake kai musu da wa'anda muke tare da su a nan cikin masallaci da su nemi littafan da muke karantawa a nan suna dubawa sannan a kamar ɓangaren masu musharaka da mutu intanet su dama akwai inda majority da sun san logon mu a intanet ɗin amma da mu daɗa ba da namban wayar whatsapp ɗinmu kamar haka saboda masu musharaka da mutu intanet shi ne wannan namban da muka faɗa na farko 070 3778 da fatan za a yi sauraro lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.